أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 25 da watan rajab shekara ta 1447 hijiriya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka a risala ta ibn abi zaid al-qayrawani cikin fiqhun malikiya rahimahullahu ta'ala wannan shi karatu na 34 ina ga to ina ne zan mu tashi aha wa man karrara shurbar khamri yawa zan mu tashi cikin cikin ahkamud dima'i wal hudud ne yanzu ana cikin haddin haddidduka haddin shan giya haddin zina haddin sata da sauransu yace wa man karrara shulbar khamri wanda ya maimaita shan giya ya sha so ɗaya kuma ya ƙara maimaitawa yace awi zina ko kuma zina fa haddun wahidun min zalika kullihi cikin wannan dukka gabaki ɗaya haddi ɗaya ne za a mushi bari ya wuce ba ya ce fahadun wahirin fi zalika kullihi cikin wannan dukka gabaki daya haddi ɗaya ne za a mushi kenan ya maimaita in ya kasance kafin a kai shi wajen alkali ya yi zina da wacce an kama shi kuma ya yi da wacce an kama shi ya yi zina da wacce ko wancan sun kawo shaida cewa mun kama shi yana zina kuma wancan ma suka kawo wancan ma suka kawo wajen zina uku ko biyu to wannan haddi ɗaya za a mashi ba an ce ba ta wacce daban ta wacce daban haka nan shan giya shi ma ya ce wa kazalika man kazafa jama'atun haka nan wanda ya maka jama'a da dama kazafi jama'a da dama ne ya gehe su da zina kuma ƙarya ce to haddi ɗaya za a mashi kamar yama mutum ɗaya ya ce wa mallazimatu hududun wanda haddi suka hau kan shi masu yawa wa katulun da kisa fal katulu yujzi kisa ya wadatar an zalika gami da wannan kenan wanda ya kasance ya yi zina ya sha giya kuma ya kashe mutum kenan kaga zai kasance ga bulala akan shi in salmai ne ga bulala ɗari. kuma ga bulala tamanin ta shan giya kuma ga kashewa to kawai kisan ya wadatar tunda dukkansu sun yi idiraji karkashin kisan gaba daya ya ce illa fil kazafi sai in cikin kazafi ne wannan saboda haƙƙi ne na ɗan adam mutuncin wani ya zubda wannan kan a kashe shin he an mushi bulala tamanin ta kazafi ya ce faliyu hadda kabla an yi kutala sai a mushi haddi kahin a kashe shi saboda haƙƙi ne na ɗan adam ba na Allah ba amma in haddi ne na Allah dokoki ne na Allah ya haɗa su da yawa to wannan kisan ya murtsike su gaba ɗaya sun shiga ƙarƙashin kisan ya ce wa man shariba khamran wanda ya sha giya au nabizan ko kuma nabizi muskiran rubabe kenan ya kawo nabi saboda wajen malaman hanafiya nabiz ba a haddi ba ya cikin maye muskiran wanda zai sa maye ya ce hudda samanina sai a mushi haddi bulala tamanin sakira aulam yaskur ya yi mayan ko bai yi ba matukar dai kawai ya sha abin sa mayan to ya yi mayan bai yi ba ya sa shi bai sa shi ba matukar an kama shi za a mashi bulalan nan ya ce wala su jina alaihi babu sa shi kaso babu kaso kawai wannan abin gakin za a mashi ya ce wujen radul mahadudu za a tsiraitar da wanda za a ma haddi tsirara za a mashi ba tare da kaya ba wala tujan radul mar'a ba za a tsiraitar da mace ba illa mimma ya ki haddar ba sai abin da zai kiyaye ta ga bugu idan mace ce da kayanta za a mata bulalan nan ko na kazafi ne ko na zina ne ko na kaza ne za a mata bulala tamanin ko ɗari da kayanta za a mata sai dai wa'in rigar ɗari ce katuwa wannan dole za a hudda ta don saboda za ta kiyaye ta gami da gami da bugu ya ce wa juladani za a musu bulala ƙa'ide ne suna zamne wala tu haddu hamilun ba ma mai ciki haddi hatta ta da a sai ta aihu idan mace ta kasance tana da ciki ba za a mata bulala ba sai da a gama haɗan cikin ta mutu shi kuma abin bai shahe shi ba ko kuma ya kasance a illata shi ko da bai mutu ba yace wala da musakkar haka nan mara lahiya mai tsanani hatta ya bar har sai ya warke da za a mishi haddi saboda ana iya yi yana cikin tsananin rashin lahiya masassara mai tsanani ko wata cuta mai tsanani a je mishi bulala 80 ya mutu gaba daya ya ce wala yi kutar waɗo bahima ba a kashe wanda ya yi kwaɗa ma dabba ya yi zina da dabba ya yi zina da wata dabba ba za a mushi ko an kama shi ba za a kashe shi ba wal yu aqab za a yi mushi uquba ne daidai da sarki ya gani ya ce wa man sarka rubu dinaran zai shiga haddin sata kuma wanda ya saci rubu'in dinare zahaban na zinare au ma kimatu huyo musarka ku salasu darahim ko kuma abinda a ranar a sace shi ya kai dirhami guda uku minal urud na haja ya ce awwazini salashatu dirham ko kuma aunan abin ya kai awan dirhami guda uku fiddatan na azurha kudiya sai a yanke hannun shi iza saraka min hirzin idan yayi sata daga hirzi daga maboya abin daga maboya ba wai kawai an yadda ba a aje kowane abu kuma hirzin shi yana daidai da sanin al'ada yadda ta gudana cewa kaza hirzin shi kaza ne kaza hirzin shi guri kaza ne wala kada fi kenan nan gurin ba zai zamana ba mutum ya ajiye masala a cikin ɗakin shi kamar wata miliyan guda ce ya ajiye ta bisa akwati ko ya ajiye ta bisa tabul irin wannan barawo yana shigowa ya ɗauka babu zancen a yanke mishi hannu saboda ba hirzinta ba ne ba da ya dace da ita sai in ka ajiye cikin akwati cikin jika a ɓoye a ƙarƙashin gado a guri kaza ya bincika ya ɗauko za a yanke mishi hannu wala qada fil khulsa haka nan babu yanke hannu akan warce yana cikin cikin kasuwa masu wannan masu sane masu yanke aljihu ko ya kai miliyan 100 suka sata babu yanke babu yanke hannu a wannan wai ku kamar yanke hannun yadda muka san cikin sha'anin zina da dokoki da sharaɗan da aka sa kahin a yanke ma mutum wannan haddin ana jimawa da kwai wahala to haka nan satan ma ba kowace ba kahin a samu satar da mutum ya aka yanke mishi hannu tana jimawa ya ce wai kudau fi zalika ya don rajulu wal mar'a a cikin wannan in har ya tabbata za a yanke hannun namiji da hannun mace wal abdu da bawa summa in saraka sannan idan ya ƙara sata kudu ya darji lahu min khilaf a yanke kafa shi ta sabani inda farko hannun dama aka yanke yanzu a yanke kafa hagum in ya ƙara summa in saraka idan ya ƙara sata fa yadu sai a yadu sai a yanke hannun guda summa in saraka sannan in ya yi sata fa rajulu sai a yanke kafa guda kenan ya zamana babu gaba daya ba hannun biyu ba kafa biyu sun in sarka sannan idan ya yi sata juli da sai a mashi bulala don ba abin da za a yanke kuma da hannun biyu da kafa biyu duka an cire kuma ya kara babu yadda za a yi sai dai a mashi bulala wasu jina a sa shi kaso wa man aqarra bi sarqati wanda ya tabbatar da cewa yayi sata ko dai sai a yanke mashi hannu irin na zina in shi da kanshi yazo yayi itirafi cewa na dau kayan wani a guri kaza na dira na dauka ya ce wa in raja'a idan ya koma ukila sai a zoɓaɓe mishi in ya yi ruju ya ce satan nan da na ce na ɗauki kayan wani ƙarya ce nake ba ni na ɗauka ba to za a zoɓaɓe mishi ba za a yanke haddin nan ba ya ce wa gari masarƙata sai ya rama wannan sata in kanan ma'ahu in tana tare da shi abin da ya sata ƙin rama ma wannan mutumin zai yi wa illa in kuma babu tare da shi wannan abin ya sai da shi uttubi a bai ha sai a bi shi bashinta wa man akhadha fil hirzi wanda ya saci wani abu a cikin hirzi cikin ma'ajiya a boye lam yuqda ba za a yanke ba hatta yukhriju sarqatu min hirzi sai ya huddo satar daga gurin hirzin wannan amma in ya zama na cikin akwati ne ko cikin wannan ne ya meka hannun shi zai zai dauko aka rike hannun ya huddo ko ya je a cikin gidan ma masana yana cikin gidan ya dauko kudin zai fama dirawa bai dira ba aka kama shi babu zancen a yanke mishi hannu sai ya huta da abin ya tafi ya rike shi zai zama a yanke mai hannu wa kazalika alkafanu min alqabr haka nan likafani daga cikin kabari mutum zai sato alkafani in ya kai kimar wai a yanke hannun an kai likafani yau an binne mutum ya dare yake tone ya sace likafanin to in yaji shine nabash in ya je aka kama shi wannan likafanin ya yi da huddo shi daga kabarin ne za a yanke mishi hannu amma in bai huto ba ba za a yanke mishi hannu ba wa man saraka min baitin uzina lahu fi dukhulihi lam yuqda duk wanda ya sata cikin ɗakin da an bashi izinin shiga shi ba za a yanke mishi hannu ba ko dan aikin ka ko wani baranka ka bashi izinin shiga shagon ka tare kuke harkoki ko miliyan dubu ya sata ba za a yanke mishi hannu saboda akwai izinin shiga cikin gidan wala yuqda al muhtarisu ba a yanke ma hannu dan warce wanda warce abu ne yayi wa iqrarul audi fi ma yalzamu yace iqrari tabbatarwa ta bawa cikin abin da ya lazumce shi fi badanihi cikin jikin shi min haddin na haddi au qada'in ko kuma yankewa ya zamuhu ya zama tilasa a gare shi bawa ma in yazo ya tabbatar da cewa yayi sata za a yanke mishi hannu ya tabbatar da cewa yayi zina za a mishi bulala duk abin da ya tabbatar in gangar jikin shi ne abin zai shafa to wannan abin bawa shi ma zai hau kan shi yace wa ma kana fi raqabatihi amma abin da ya zama na bisa wuyan shi ne fala iqrara lahu babu tabbatarwa akan shi ya yi ikirarin da zai tabbatar da an tashi ko kuma yi ikirarin da zai tabbatar da zai sa mai gidan yi asara ya sai da bawan za a biya abin wannan ba za a kama magana shi ba aljihu eh in cikin aljihu ne ya sata ana kiran shi hirzi don saboda ma'ajiya ce ta kudi adata amma in ya zama na warce ne ya yi ko ɗan yanka aljihu ba za a yanke mishi hannu ba ya ce wala kada fi samarin mu'allakin babu yanke hannu cikin 'ya'yan itatuwan da ke rataye wala fil jummar ko kuma cikin tuntunuwa ta dabino dabino gashi a bisa uwar shi ya je ya sace kwasa ya cika bahu ya tsaye shi ba za a yanke mishi hannu ba wala fil nakhali ko cikin uwar dabino wala fil ganamin ra'iya ko cikin tumakai wanda suke kiwo hatta tusarqu fi min marahiya sai in an sace su a garken su amma an tura dabbobi sun tafi daji kiwo barawo ya bi su can ya sace babu zancen a ce a yanke mishi hannu sai dai wani hukuncin daban zancen yanke hannu ake bai bisa kanshi wa kazalika qabr min al-andar hakanan dabino a cikin haƙo inda aka tattara shi a cikin masussuka an tattara dabino a baga shi guda wani ya je ya sace shi ma ba za a yanke mishi hannu ba yace wala yashfa'u liman balagal imam fi sarqa ba a neman ceto ga wanda haddi ya kai wajen shugaba wajen sata wa zina da zina matukar mutunan da zai kasance in kahin a kai ma shugaba ne masan ka ji labarin wane an kama shi ya yi zina da ɗiyawance za a kai ma alƙali kahin a kai ga alƙali ana iya haƙuri a ƙyale ya tuba ba sai an kai shi ba amma in an riga magana ta kai ga alƙali babu zancen magana ko mai haƙƙin babu damar ya zo ya ce ai na yahe abin nan da ya mini babu zancen yahewa in dai har abin ya kai gaban alƙali ya ce waqtilifa fi zalika fil qazafi an yi saɓani wannan cikin ƙazafi an yi saɓani ya ce wa man sarƙa minar kummi wanda ya yi sata daga hannun riga kuɗi a za a yanke mishi hannu ga magana cikin aljihu ko hannun riga wanda za a sa kuɗi na a naɗe shi a naɗe da shi da aljihu duk ɗaya ne ya ce wa man sarƙa minar huri wanda ya yi sata daga cikin ma'ajiyar abinci wa baitul mali da matattarar dukiya wal maganab da ganima faliqda shi ma za a yanke mishi hannu duk da dukiya ce ta jama'a nan matattara abinci kamar magazin kamar OPVN ta yanzu a ce wani ya je ya dira ya saci abinci ko kuma wannan trezor ya dira ya je ya saci kuɗi dukkan wannan za a yanke mishi hannu ba za a ce tun da ba dukiyar mutum ɗaya ba ce ba a yanke da dukiyar ganima ya ce wakila in saraka foka haƙi masu malamai suka ce in ya saci sama da haƙin shi min almaganami cikin ganima bi salatu da rahmi da dirhami sama da dirhami ku kuɗi za a yanke mishi hannu kenan sai a auna abin da ya sata ya kai haƙƙin shi in daidai da haƙƙin shi ne ba za a yanke mishi hannu ba in kuma ya wuce haƙƙin shi da dirhami uku nan ne za a yanke mishi hannu yace wai tabba'u sawai tabba'u sariqu idza qudiya bi qimati ma fata min sariqati yace za a bu barawo bashi ya biya abin in an yanke mishi hannu da kimar abin da ya kubuce na sata fi mala'ihi cikin wadata shi in yana da wadata barawan in ya kasance mai wadata ne bayan an yanke hannun ma sai ya rama a mutumin abin shi mai da mishi shi zai saboda yanke hannu wannan haƙƙin Allah ne shi kuma mai dukiya ina ruwan shi da yanke hannunka abin shi za a mai da mishi amma in yana da hali wala yutba'u fi adudumihi amma in bayyada ba za a bi shi bashi ba a lokacin da aka kama shi aka yanke hannun in babu komai hannun shi ba za a ce ka bi shi bashi ba shikenan kai kai asarar dukiyar ka shi yayi asarar hannun shi ya ce wai tuba fi udumihi bima la yuqda fihi min sarika amma za a bi shi bashi ko da bayyada idan dukiya ce wadda ba a yanke hannu a kanta kenan in an kama barawo ya saci maka kaya in ma ya kasance ta kai yadda za a yanke hannu amma ba a hirzi bane ta kai inda za a yanke hannu amma warce ne yayi ko kuma bata kai inda za a yanke hannu ba to wannan zaka bi shi bashi a yanzu in yana da ya baka abinka in bayyada zaka bi shi bashi har abada ya rama maka abinka kenan yanke hannun shi zai sabke mishi bashin wancan in bayyada wani shine karshen baban al-ahkamul abun nan hudud cikin ahkamul dima'i wal hudud da malan ya kawo sai sabon babe babu fil agadiyat wa shahadat babe dake bayanin alƙalanci alƙalanci hukunce hukunce da shaida wannan babe ne wanda zai ya shahi abin nan al-aqdiya alƙalanci malam yace wannan babu asalin shi duk wani wanda ya kasance alkali ne na musulunci to sanin wannan baban a cikin baban fiqh wajibi ne a gare shi dan shine zai san duk wani abubuwa da suka shahi sha'anin an kawo mishi ƙara yace wal bayyinatu alal mudda'i alal mudda'i wal yaminu ala man ankara kawo shaidu kawo shaidu yana ga wanda yayi da'awa wal yaminu ala man ankara rantsuwa tana kan wanda yayi abun nan wanda yayi musu wannan nassin hadisi ne kamar yadda muka sani albayyana ta alal mudda'i wal yaminu ala man ankar duk wanda yayi da'awa ya zo yace wannan gurin na wana nawa ne ko wannan kazakin na wana nawa ne to sai zai kawo shaidu in ya kawo shaidu aka tabbatar mishi to shi kuma wancan wanda ya ce ba ya yi musu ya musanta cewa ba nashi bane na wani to shi kuma zai yi rantsuwa ne ya ce wala ya nuna hata tasbitul hulɗa a malikiya babu rantsuwa har sai mu'amala ta cakuɗa au jinnatu ko kuma zato ya ce kazalika kaza hukamu ahlul madina haka hakiman madina suka yi hukunci ya faɗi wannan saboda mas'ala akwai saɓani sauran mazahib su ba ruwansu da cewa sai cakwaɗo ɗoniya sai alaƙa ta haɗu a malikiya idan ka zo ka yi da'awar cewa ai wanan nan ina bin shi kaza ko kuma kaza na gurin wana nawa ne sai an ba a gaugasa shi rantsuwa sai an yi binciken kuna mu'amala dama amma a zo a bincika a ce a'a wannan mutumin unguwan ma bamu taɓa ganin shi ba kuma ya zo yi da'awar cewa yana bin wana kaza to ba za a sa wani bai rantsuwa akan waye malik yake ce Allah mushi rahama dan kan musa mutanen kirki su ta rantsuwa akan mutanen banza su kawo su su ja su su je su ce ina bin wani kaza a sa shi rantsuwa sai an bincika an tabbatar da dama abokin mu'amala shi ne ko kawai yanzu ne ya gamu da shi yake mushi da cewa ya bi shi kaza wa qad qala umar bin abdul aziz umar bin abdul aziz ke cewa ta hadisu lin nas aqdiyatun bi qadr ma ahadasu min al fujur aqdiyatun yace hukunce hukunce alƙalanci yana faruwa ana kirkiro ma mutane daidai gwargwadon abin da suka kirkiro na fajirci za a kawo wani sabon hukunci da sabuwar doka ga al'umma matukar sun kawo wata sabon fajirci suna kawo sabon fajirci a kawo musu sabon wanda ke karkashin shari'a ba wanda ya saba ma shari'a ba na yanzu ya ce wa izana kalal mudda'a alaihi wanda aka yi da'awa a gare shi idan ya kiya ya yi musu ya ce lam yi ƙudali ɗalibi hata ya halifa ba za a yi hukunci ba da wanda yake nema har sai ya yi rantsuwa fi ma yadda ifihi ga abin da yake da'awa a gare shi ma'arifatan a matsayin sanin shi ya ce wa laminu billahi rantsuwa da Allah ita ce Allah zi la ilaha illahu wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi da Allah kaɗai ake yin rantsuwa a cikin baba ya ce wa ya halifu ƙa'iman zai yi rantsuwan ne a tsaye wa inda mimbarin rasul a wajen mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi rubu'i dinarin cikin rubu'in dinari fa aksar ko sama da haka wa fi gairil madinata a cikin gurin da ba madina ba ya halifi fi zalika fil jami'i yayin rantsuwa a cikin masallacin juma'a cikin wannan abubuwan ana jan shi ne a kai shi guri mai alhurma guri mai daraja don girmama abin yace wa mawdu'un yu'azzamu minhu da gurin da ake girmamawa wa ya haliful kafir billah kahuri ma zai rantsuwa da Allah haisu yu'azzam inda suke girmamawa in kahuri ne da ake rikici da shi aje da shi coci kirista nan shi ma ya yi rantsuwa a coci wa iza wajar ɗalibu bayyana tambaa da yaminul matsalubi idan shi mai nema ya samu shaida ya samu hujja ba da yaminul matsalubi bayan wanda ake nema kin har ya yi rantsuwa lam yakun alima biha wanda bai san da ita ba shaida qudiya lahu biha za a mishi hukunci da ita duk da cewa shi tunda bai san da wannan a shaida ba kuma har wancan mutumin ya yi rantsuwa ya cancanci abin daga baya kuma shi sai shaida shi ya zo cewa aini ne shaida ka akan cewa kazakin nan naka ne to za a koma a tada hukunci cewa to ai dama kai da muka baka gaskiya da kai rantsuwa saboda wancan shi wanda ya da'awa bai da shaida to kuma shaida bai san da ita ba shi gashi ma yana da shaida da wani da wani yanzu an tada hukuncin wa in kana alima biha idan kuma ya san da shaidun fala yuqbalu minhu ba za a amshi shaida gare shi ba in ya san da shaidun yana da su bai kawo ba ya kyale sai da aka ba ma wancan gaskiya kuma daga baya ce kawo shaidu wannan ba za su yi aiki ba wa qarqila tuqbala minhu wasu sun ce za a amshi shaida a gare shi wa yuqda bi shahidin wa yaminin fil amwal za a yi alƙalanci za a yi hukunci da shaida guda da rantsuwa guda ta fil amwal cikin dukiya in ya shahi abun dukiya ne ina bin wani kaza ko kuma kaza kina na wani ko rikicin kare ne ko rikicin gida ne to wannan za a yi amfani da shaida shaida biyu ce ake amfani to in ɗaya ta samu za a gama ta da rantsuwa sai su zama na ka samu shaida biyu kenan amma cikin dukiya kadai wannan ake magana wala yuqda bi zalika fi nikahin amma cikin aure ba a amfani da haka ba a hukunci da wannan idan cikin aure ne dole sai shaidin bi sak za a kawo babu zancen a kawo shaida guda da da wannan da rantsuwa guda saboda an yi tsanantawa wajen sha'anin abun na sha'anin alfuruj au haddin ko kuma haddi haka nan wajen haddi ne ba a kawo shaida biyu masana a ce shaidar zina guda hudu ce ya ce ga mutum biyu an kawo sai su gama da rantsuwa ta zama guda biyu su zama kenan kamar shaida hudu babu wannan wala fi dami amadin ko kuma cikin jini na da gangan shi ma ba a zancen cewa a kawo shaida a kawo shaida da rantsuwa yace au nafsin ko kuma kisan kai illa ma alqasamati fil nafs sai tare da rantsuwa cikin rai wa qarqila yuqda bi zalika fil jarahi wasun ce ana amfani hukunci da wannan cikin rauninnuka yace wala tajuzu shahadatin nisa bai halitta ba shaidan mata illa fil amwal sai cikin dukiyoyi sai cikin dukiya amma abin da ya shahi sha'anin aure ya shahi sha'anin zina ya shahi sha'anin kaza babu zancen a amshi shaidan mata ya ce wa mi'atu imra'atin kamra'atayn wa mi'atu imra'atin kamra'atayn mace ɗari kamar matsayin mace biyu take wa zalika ka rajulun wahidin kuma dukkan su kamar namiji ɗaya suke wannan duka gabaki ɗaya a cikin matsayin shaida ake magana a matsayin abin da ake magana a matsayin shaida a baban shaida an mace ɗari ce matsayin namiji ɗaya suke matsayin mace biyu suke kamar masala an ce a kawo namiji ɗaya da kuma mace biyu to macen biyun nan ko da mace ɗari suke da shaida wannan in suka taho matsayin mace biyu dai suke ba an ce ba a tun da kun kai ɗari a mutum hamsin zan mu ɗauke ku lissahin limka ne za a yi a'a kawai a matsayin da ka kawo macen ɗari da ka kawo biyun kawai dai biyun aka nema ka kawo su zan matsayin namiji ɗaya ya ce wa zalika ka rajulin wahidin kuma wannan duka mutum iya ba asrar na shari'a da sanin Allah madaukin sarki ya san alaya alau man khalaqa wa huwa latiful khabir Allah madaukin sarki ya san halittun shi kuma ya san kowa da kowa asrar kinsu ciki da bai ciki da bai Allah maɗaukin sarki ya san halittun shi shi yasa dokokin da yake sa yana kallon duk abin da yake kai ya kawo mace kaga a cikin sha'anin abin da ya shahi aure abin da ya shahi sha'anin so abin da ya shahi kaza da sakin aure da kome da kaza duka wannan ba a sayo shaida ta ko ɗaya ba za a karɓe ta ba amma a wajen kuɗi wannan sai a amshi shaidar ta sai a amshi shaidar ta in ya kawo su su bi a matsayin abin nan namiji ɗaya cikin dukiya ya ce yi ƙuda bi zalika ma a rajulin za a yi hukunci da wannan da mutum ɗaya au ma al-yamini ko ko tare da rantsuwa fi ma ya juzu fihi shahidun wa yamin cikin abin da ya halitta a kawo shaida ɗaya da rantsuwa ɗaya cikin dukiya kenan ya ce wa shahadatu mar'atayn faqad shaida ta mace bi tana wadatarwa fi ma la dalu alaihi rijali cikin abin da mazaje ba su tsinkaye a gare shi min wilada na aihuwa wal istihlal da kukan jinjiri idan ya kasance ana rikicin cewa wannan jinjirin da aka aiho shi da ran shi ko babu ran shi ala sa shi cikin magada a nan gurin kaga ba namiji yake amsa gozamci ba bayyanan lokacin da ta aihu mata bi sun wadatar a nan gurin lokacin su ba da shaida cewa ai muna shaida cewa yaron nan da aka aiho shi mun ji yayi kara ko kuma da ran shi ya zo sannan ya mutu da a hukunci ko kuma su ce bayya da rai ya zo ko kuma abin da ya kasance ana cikin sha'anin aure ya auri mace akan matsayin cewa a matsayin budurwa kamar da mai khalil mai muktasar ya kawo matsalolin da dama ya aure ta a matsayin budurwa sai da ya je gaba haka ba ko kuma ya aure ta a matsayin kaza duka dai gabaki ɗaya wannan nan kuma mace shaidan mace ita kaɗai ce ma za a bukata ba an ce namiji ba to je su zamna da macen a'a namiji macen za a sa a nan gurin a yarda da mace guda biyu a tura su su je su yi bincike a kanta nan fi ma la dalu alaihi rijal ne abinda namiji ba yadda za a yi ya san shi ko cikin sha'anin haila ko cikin sha'anin biki yace wa shibihu ja'izatun da makamancin shi ja'izatun ya halitta abinda namiji bai bince bai tsinkayen shi yace wala tajuz shahadatu khasmin bai da halitta shaida abokin husuma wanda da shi kuke husuma kuma ya zamana ya kawo ya maka shaida ba za a yi ba wala zaninin ko kuma wanda ana zatan shi babu zancen a ce ana amshi shaida shi yace wala yuqbalu illa fi al-udul ba a amsa shaida sai ta adalai yace wala tajuzu shahadatul mahdudi shaidar wanda an ma haddi bata halitta ba ba za a amshi shaidar wanda an mishi haddi ba wanda an riga an ce ya sabilil misal alkali ya yanke mishi hukuncin cewa bulala 80 za a maka bulala 100 za a maka rakaza ko kuma a ce kashe ka za a yi ya yi zina mai aure ne ko bulala ɗari ya yi zina in za a nemi shaida ko da an sako shi gari yana yawon shi kahin rana a mishi haddin ta zo babu zancen kuma a ce a shi kuma ya zo ya ma wani shaida me yasa saboda neman dan uwa zai zai yi rishin adalci ce ya nemo wanda za a hada a musu kai ta shi daya yace wala shahadatu abdin ko shaida ta bawa wala sabiyin ko kuma yaro wala kafirin ko kuma kahori duk gaba ɗaya ba za a yi musu ba za a amsa shaida su ba yace wa iza tabal mahadudi ne ko naba ne nan naba yasa wa iza tabal mahadudi fi zina idan wanda ya tuba cikin zina an mishi hadi ya tuba kubila shahadatu za a amshi shaida shi an mishi hukunci an mishi bulala shi ɗari ya yi lalata an mishi bulala shi ɗari kuma yanzu ya komo cikin al'umma ya tuba to in yayi shaida za a amshe ta amma illa fi zina he cikin sana'a shi zina wannan ba za a amsa ba a cikin wasu abubuwa za a amshi shaida shi amma cikin sha'anin zina ya ba da shaida kan wani ya yi zina ko a kira wasu adalai su ba da shaida cewa an ga wani da wani suna kaza to wannan shi duk ababan shi zina dai ba za a amshi tashi ba saboda ita ce matsalar shi ba za a amshi shaida shi ba a cikin abin da shine matsalar shi shari'a ta musulunci kewaye take da hikima wanda ya sauko ta shine Allah komai Allah ya tsara shi da hikima da hukunci wanda da an bi shi duniya gaba ɗaya ta zama lahiya yace wala ta yuz shahadatu libn lil abawaini shaida ta uba bata halitta ba ta da kai ga uwayen shi bata halitta ba wala huma lahu ko kuma su su ma dan sa shaida ana neman shaidu akan mutum ba za a kawo uwar shi da uban shi su yi ba ko kuma a kawo dan shi ba diyan shi ba su yi babu wannan yace wala zawji li zawza ko kuma mace da mijinta babu zancen a amshi shaida ta akan shi ko amshi shaida shi akan ta saboda hulɗa ta kuɗaɗɗe ne ta gabata san kai za a yi wala hiya lahu ko kuma ta mishi shaida yace wata juzu shahadatul akhi al adali li akhihi amma ya halitta shaida dan uwa adali ga dan uwan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko dan uba ko wanda suke uwa ɗaya in dai adali ne wala ta juzu shahadatu mujarrabin fi kadhibin yace ba za a bai halitta ba amsa shaida wanda an jarraba shi cikin sha'anin ƙarya aw muzhirul li kabiratin ko kuma wanda yana bayyana manyan zinubai ko zina ko sata wala jarin li nafsihi wala dafin anha ko kuma wanda zai jayo ma kanshi amfani ko kuma wanda zai tunkuɗe ma kanshi cutarwa duk wannan shaidin idan mutum sharɗa ne na shaidu ba kowa kawai ke zauwa ya ce yana matsayin shaida ba a amsa in an ga shaidan nan mai gyara ka ce ba za a sa ka ba cikin shaidu in an ga shaidan nan zata tunkuɗe maka wata cutarwa ba za a sayo ka cikin shaidu ba wala yasiyu liyatimi ko kuma wanda aka ma wasici gami da marayan shi an bar maka marayi yana ka kuma aka yi wani abu ana bukatar shaidu to kai banda kai a ciki wata juji sahadatu alai amma ya halitta kai shaida akan shi ya shaida akan shi wala yajuzu ta'dilun nisa bai halitta ba adalantarwa ta mata wala tajrihuhunna ko kuma raunana wasu mace ta ce in za a nemi cewa wani adali ne za a nemi cewa wani mutumin banza ne to ba za a itibari da maganar mace ba za a samu mutanen kirki wanda suka kasance sun saboda me yasa annabi alaihi salatu wasallam ce ma ra'aytu min naqisati aqalin wa dinin min kunna yana iya samun tai zance ta ta nutsu ta je ta bada shaida ta banza akan shi zata kasance gaugawa abin nan hadawa ya jan hankalinta saboda ana gaugawa jan ra'ayinta nan da nan a zance ta a sauya mata tunani to wannan sai yasa ba za a sayo ta ba a cikin wannan baban wala yuqbal fi tazkiyati illa man yaqulu adlun ridan yace ba za a amsa ba wajen adalantar da mutum wajen adalantar da mutum yace sai wanda ya kasance adali ne adali ne kuma yardadde ne wala yuqbal fi zalika ba a amsa cikin wannan wala fi tajrihi wahidun ko kuma wajen jarhantawa a ce wani fasiki ne a amshi mutum maganan mutum ɗaya babu yace wa tuqbal shahadatu sibyani ana amsa shaidar yara kanana fil jirahi wajen rauni qabla an yaftarqu kahin su rabu aw yadkhulu bainahum kabirun ko kuma wani babba ya shigo tsakanin su idan yara ne tsakanin su an yi fada wani ya jima wani ciwo a tsakanin su kahin su watse suna cikin titin gurin wasan alkali ya zo da gauga ya kama zai tafi da su zai kama magana sa akan cewa wane ne ma wane kaza wane ma wane kaza amma in ba su koma gida ba ko kuma in ba a samu wani babbai shigo cikinsu ba ana tsinkaye da wani babban mutum cikinsu to kuma babu zancen an amshi shaida su saboda su ma da su da mata da ɗaya ne nan da nan wani ya sauya musu ra'ayi wani ya tsara musu abin da za su faɗa ya ce wai zakta lafal muta bayi ani idan masu ciniki saye da sayarwa guda biyu suka yi saɓani istuhulifal ba'i'u sai a sai a sanya mai saidawa ya yi rantsuwa sun mai a mubta sannan mai amsa mai sayan almushtari kenan sai ya amshi kayan aw ya halifu ko kuma ya rantsuwa ya bara'u sai ya kubuta wa idza ikhtalafa almutada'iyan fi shay'in bi aydihim halafa idan wasu mutum guda biyu masu da'awa guda biyu suka yi sabani kan wani abu wanda yake hannunsu halafa su yi rantsuwa wa qusima bainahuma sai a raba abun nan tsakaninsu idan ya kasance abin da a hannun wanda yake yana hannun wane za a yi hukunci kawai cewa nashi ne wanda yi da'awar ba nashi shi bane na shi nashi ne shi za a ce ya kawo shaidu to amma abun gashi a hannunsa yake su duka suna tare da shi suna amfani da shi to wannan za a sa su duka su yi rantsuwa a raba musu shi yace wa in aqama bayyinatayn idan sun tsaye da shaidu guda biyu yace qudiya bi adalihima sai ayi hukunci da mafi adalcin su kowa ya kawo shaidin shi wani ya ka shaida kan cewa nashi ne wancan ma ka shaida kan cewa nashi ne sai ayi shaida da mafi adalci fa in ya idan shaidin sun zo daidai wajen adalci halafa sai su yi rantsuwa wa kana bainahuma sai abin ya kasance tsakanin su ne kenan sai a raba shi tsakanin su wa iza raja ash-shahidu wa anahum gurin ma atar shahid yawa ina ganin ana iya tsayawa wa iza raja ash-shahidu nan yana iya tsayawa saboda alburda satin can ba a yi ta wuta a cinye lokacin nata yanzu zan mu takaita ba ni bika inda ni alama wa iza raja ash-shahidu aha to yawa wani ita ma na risala ƙarshen shi zan karanto fa'ida kamar yadda muka saba akwai wannan bahasi ne karami irin ƙananan bahaska da nake huduwa ina karanta su wannan jiya da dare na karanta shi jawabi ne game da shubha musara an zawajin nabi sallallahu alaihi wasallam dirasa ta haliliya amsa game da shubhar da ake yadawa makiya Allah da kahurai suke yadawa akan auren annabi sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa makiya Allah da mustashriqun sun karanci musulunci sun san asrar in sun san komai suna koma hura su rika geho shubha wadda take mutakar mutum ba mai imani bane ko ba karatu yayi ba zata sawar ga za mishi imani suna daga cikin abubuwan da suke geho shubha a cikin shi suna da yana daga ciki cewa annabin mu ma annabin musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai son kai da kuma biyan bukata ta sha'awa ta dan adam ta namiji a cikin rayuwa saboda shi ya zo ya ce mana mu takaita akan mace hudu shi kuma yayi goma ya ce mu takaita akan mace hudu shi kuma yayi mace kaza to wannan yake nuna cewa annabi ne wanda kawai biyan sha'awa shi ya zo yi saboda maslahar shi ta sha'awa wannan haka suke wada na uzbillahi min zalim to wannan malamai suna ta ba su amsa da tattafai kala-kala ana ba su amsa akan wannan to shi wannan kawai auren aisha ya dauka ai mun sani cewa duka auren annabi sallallahu alaihi gaba ɗayan su zawaru ne ya aura kuma dukkan su zaka gani kowace abita ɗaya bayan ɗaya zaga da maslahar da ta sa aka aure ta kuma idan an koma baya za su ka ba abun mamaki bane annabawan da suka gabata su kansu masu yaɗar da wannan shubhak annabin da suke tunƙaho cewa nasu ne annabi Musa mace nawa yake da annabawan Allah dama ta'addud Allah haka ya kadarta musu kuma saboda nauyin al'umma da kuma isar da sakon Allah ba wai dan saboda kasancewar biyan bukata ta sha'awa ba in ba nan ba su da wahalhalin al'umma da ɗawainiyar da ke gabansu da kacaniyar da ke gabansu ina ma gaminsu da hasu biya bukatun mace guda kaza to wannan ya kasance Aisha ita ɗaya ce radiyallahu anha da ta kasance a matsayin budurwa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to wannan an ce tana karama aka aure ta don biyan bukata ne don biyan sha'awa ne to ita ma abu ɗaya bayan ɗaya maslahohin da Allah ya sa annabi alaihi salatu wasallam ya aure ta to a takeice shubhar da yake suka kawo a cikin nan gurin fa'ida ce a ciki yace hukumu ta'addudu zawja ce ta'addudu zawja kana ma'rufun fil umami sabiqa yin mace mai yawa ba mace ɗaya ba ba mace biyu ba sananne ne a al'ummomin da suka gabata ma ba wasu musulunci ba da annabi ya zo da shi ya ce bari ma wasu daga cikin jinsi a cikin jinsi suna abin alfahari ne ma a ce wani mai mace kaza ne faja'atu tawrat at-taura ta zo tana halittar da ta'addudu zawjat ba tare da haji ba a at-taura su wanda suke da'awa su in yahudawa ne at-taura ita ba iyaka ma ta'addudu zawjat ba a ce hudu ba a ce kaza ba yadda ka ga dama ne ba iyaka kenan wanda yake da wannan in har ya san a taurata shi ya sauki musulunci cewa annabi yayi kaza annabin ku yayi kaza to shi ai a ce mishi kai kuma naka taura gaba ɗaya ma bata sa haji ba saki tai kowa ya aure yadda ya ga dama yace wa kanat tazkurul anbiya allazina addadu zawjat min ghairi qadrin mahdud haka a taura ta ambata mana annabawan da suka yi ta'addudu zawjat ba tare da iyaka ba kamar yadda ta ambaci wacinsu masu tafsiri suka zo suka kayyade cewa ta ƙayyadu adad bi samani ta ashirin imra'a ala annahu hadun a'ala cewa masu tafsirin at-taura ne ba wai ita ba suka ƙayyade cewa daga sha takwas ya kamata a tsaya ka ai sama a haka wannan masu tafsirin at-taura ne ba wai ita ba yace walam yanusal injilu ala man ta'addud ita injila da ta zo ita ma bata nasanta ba akan cewa an hana ta'addudi a aure mace sama da daya wa kana mubahan min qablu kahin su ya kasance halaka ne ta mana atul kanisa har sai da coci suka zo suka haramta yin ta'addudu zauja ta auren mace a yanzu a kiristoci kiristoci babu haramun ne su auren mace biyu a kirista ba a yin mace biyu kawai ɗaya ce ɗaya ce sai dai karuwai a hura a su a tsarinsu to yanzu wanda su suke da'awar cewa ɗaya ce ya kamata to asali ma a taurarsu ba ta wannan injila ba ta hana ba ba ta hana ba akan a yi ta'addudu zaujat sai cikin alƙurunin wusta ƙarnunnuka na tsakiya malaman coci suka haɗu suka hana wakanat tarakhus bihi ayana li ba'd kibarul amma duk da haka da yake tsari ne dan adam a wani lokacin sai su ga darura ta kama an halitta ma wasu masu mulki an halitta ma shugabanni su yi mace sama da ɗaya a cikin cocin a cikin kiristanci kamar yadda yake cikin littafin farahata nasu yace wa zalika me yasa kuma suka haramta ma coci asali ba injila ba ta haramta cewa ayi ayi ta'addudu zaujat a cikin kiristanci malaman coci ne kiristoci suka zamana suka kawo gyara suka haram suka haramta ma al'umma ta sun yin ta'addudu zaujat meye dalilin su tunanin su ne na kwakwalwa sun kasance suna alta ce la itiqadul kanisa anna al mar'a hiya allati tad'u ar-rajul ila su saboda itiqadin coci coci suna kallo da kiristoci cewa malaman kiristoci cewa mace ita ce take kiran namiji zuwa ga aikata aikin alfasha duk lokacin da gaga an yi zina kawai su lahin ga mace suke dora shi duk lokacin da gaga an yi lalata su ganin su kawai lahin mace ce duk wani sharri kalkashin mace kare kiristam yake cewa innal mar'ata sharrun la budda minhu wani babban malamin coci ne ce mace gaba ɗayan ta sharri ne wanda ba makawa da shi wa igwa'in ɗabi'in kuma su ne masu ɓadda duniya gaba ɗaya na ɗabi'a wa karisatin alloba ce margubun fi hawa da kuma ana santa ya ce wa haɗurin manziliyin kuma hatsari ne ba ƙarami ba a cikin gida wa fitinatin muhulika fitina ce mai hallakarwa to wannan shine hanassin su kallon da suke ma mace kenan shi yasa in fasto ya kai fasto bai yin aure kullum a coci yake yana zaman shi ya haramta wa kanshi yin arme kuma sai zamana akasin haka ya haramta wa kanshi yin arme wannan kallon shi suke ma mace suna ganin cewa ita sharri ce ita guba ce kuma amma daga ƙarshe kuma daga hura yana lalata to ina kuma zancen ya guji yin arme ya ki kawo ta gidan shi a matsayin macen aure kuma ya koma daga hura yana biyan bukata shi da lalata a cocin ma ba ma ba a mahuta ba ko ina a cikin cocin da yake wa'azin cewa innal mar'ata sharrul la budda minhu kuma a ciki yake yake lalata kenan kaga wannan tubka da warwara ce a ganin su an an raba a fado ban an koma sun zo sun haramta ma mutanen su cewa su yi ta'addudu zaujat kuma sun koma sun haramta sun halatta musu zina wanda a cikin ƙarshen shekara a duk cikin coci ɗan da aka samu a cikin lalata a ƙarshen shekara da fastokin da shi malamin fastokin da shi su 'yan kallon da matan gaba ɗaya a cikin coci ake tattarewa ana gobe sabuwar shekara sai a kashe wuta a yi ta lalata har da fastan a ciki ɗan da aka samu cikin shi a cikin nan shi a matsayin waliyi suke kallon shi a matsayin waliyi ake kallon shi kuma haffastan da shi lalata to zuwan nan ina hankali a cikin wannan tsarin kenan kaga an kauce ma kuma gaba ɗaya yanzu wanda bai san tsarin su ba bai san attaura ba bai san injila ba jirkitattun bai san sirrin su ba shi zai rika dibin su ya ri kwakwalwar shi rihe a matsayin shi jahilin musulmi su rika ce mishi an tawaye haƙƙin mata ai musulmi da aka yi kaza an tawaye yancin mace to ku ga kallon da kuke mata ma kuna mata kallon cewa guba ce dan je ce a cikin al'umma ga nassin magana ko abinda ku hada a littattafan ku cewa mace dan je ce shi yasa ma fasto bai armi kenan me yasa kuma za ku rika kallon ce in akwai wanda ta wai yancin mace ba kamar ku musulunci bai kalle ta ba cewa musulunci ya tabbatar da cewa fitina ce amma ba kuma kallon hey umarni da cewa ai kafa kafa da sha'anin ta yasa tsari yadda za a kauce ma fadawa cikin hallaka da zinace zinace amma ku kuma sai kuka bude kohohin zinace-zinace kuka hana a yi aure an hana a yi ta'addudu zaujat amma kuma ba a haramta ba a yi lalata yan kaga tubka da warwara ce wadda shirme ne a cikin addinin nasu